نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da yammacin wannan rana mai albarka ta a ranar litinin 15 ga watan hudu shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 30 ga watan goma shekara ta 2023 miladiya za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam Rahimahullah da ke sabuwar gandu muna suratu annamu za mu tashi aya ta 60 daidai araba aya ta 60 daidai da ikon Allah mun gama kisar annabi Lut ko جيتم يا الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أي بيضاك قمارا
أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءً وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون
Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da yi mana bayani cewa shin allolin da kuke bautawa ba Allah ba ya ku mushrikai ya ku kafirai ya ku makiya Allah su ne suka fi alkhairi amman khalaqas samawati wal ardh ko kuwa wanda ya halicci sammai da ƙasai wa an lakum minas sama'i ma'an ya kuma saukan muku da ruwa daga sama ana nufin almatar fa'ambatna bihi hada'iqa Allah ya ce muka tsirar muku da shi wannan ruwa da muka saukar muku daga sama gonaki shine hada'iqa jam'i ne na basatin kenan jam'i ne na hadiƙa hadiƙa gona ɗaya hada'iƙa gonaki da yawa alhadiƙatu albustan in an ce hadiƙa ana nufin albustan wanda gona ce wacce take kewaye kuma a cikinta akwai amfani amma duk gonar da ba a kewaye take ba ba a ce ta hadiƙa gani albustan gona normal gona in aka ce hadika gona amma mai pens gonar da aka kewaye so anan da Allah tabaraka wa ta'ala ce fa'ambatna bihi hada'iqa za ta bahja yana nufin muka tsirar muku da gonakinku da kuka kewaye kuke noman rani ko lambunku yasa wasu suke cewa lambu saboda yawanci lambu a kewaye yake amma dai a babi na larabci albustanu inda za ka tabi gonarka normal gona gudan dai albustan kuma gona ce wacce take da katanga da fence aka kewaye ta ko da me ma din sunanta hadiqa shi yasa ake ce da gidan zu hadiqatul hayawan me yasa ake ce hadiqatul hayawan saboda ai gidan zu a kewaye yake gona ne daji ne a ciki da ruwa da komai amma a kewaye yake shi yasa ake ce da shi hadiqa da haka wannan ne fa'ida ce a hanya fa ambatna bihi hada'iqa jami na hadika muka tsara muku da gonaki ko ka ce lambuna duka ruwan da ka faɗa ya yi ma kana lakum an tumbitu shajaraha wanda ba za ku iya ba ku tsirar da itatuwanta ba za ku iya tsirar da itatuwan da ke cikin gonakin ba ma kana anan humayen bagai da bai kama ce ko ba ku isa ba لأنكم لا تقدرون عليها saboda ba za ku iya kenan zaka iya fassara kum an tumbitu shajaraha ba ku isa ku tsiro da itatuwan da ke cikin gonakin ba la ilaha Allah shin akwai wani abun bauta da ya cancanta a bauta masa tare da Allah bayan wannan aikin da ya yi ba wanda isa ya yi in ba shi ba ya kamata a haɗa shi da wani ba shi ba bal laisa ma'ahu ila illolin kunnan su suka fi alkhairi koko amman ja'ala al-ardha qararan wanda ya sanya ƙasa ta zama wato tana tabbace shine qarar shine in an ce qarar tabbata la tamida bihim ba ta karkada ba ta raurawa ka taba tafiya a ƙasa za ka je unguwarku ko za ka je garinku kaga ƙasa tana wale wale lai lai lai latamida shi ne ƙarara Allah shi ne sanya ta katte rawa inda ga dama za ta iya yin rawa in ta yi rawa fa duk dogon ginin da aka yi siya sauka in ta yi rawa duk abin da aka kafa shi sai ya kwanta to kadai wannan ya isa musan cewa Allah ya isa da mu kuma zai iya komai da mu waja'ala khilalaha anhara kuma ya sanya khilalaha wasataha a tsakanin tsake tsakatsakin wato ita a kasar ya sanya ya tsatsaga koguna a cikinta ka duba wata hikima ta Allah bayan ya yi kasar sai kyakkyata a tsakanin ƙasar sai sa koguna ruwa yana zazzagayawa wa ja'ala khilalaha anhara kamar yadda zaga kogin kaza ya taho daga wuri kaza zuwa wuri kaza kogin kaza ya taho daga wuri kaza zuwa wuri kaza duka Allah ne ya sanya suna kuma da amfanin su dabbobi su sha tsuntsaye su sha mutane ma su sha ƙasar wurin ita ma ta sha ta ƙoshi manya-manyan dabbobi wanda ba a iya ganin su sai a ruwa da ta ganin su suna yawo su ma duniyar su kenan Allah ne ya sanya wannan waje alalaha rawasiya kuma Allah ya sanya wannan ƙasa rawasiya manya-manyan duwatsu in an ce rawasiya ana nufin manya-manyan duwatsu sawabit wanda suke tabbata ba sa kaucewa dutsen kaza dutsen ƙasa kaza dutsen gari kaza dutsen kaza da sauransu amfanin wannan duwatsu suna danne ƙasan ne don wato la tamid an tami da bikon kaccarin ƙarawa duwatsun allah ya kafa su ne a bayan ƙasa don su rike ƙasar ta daina yawo ta daina motsi duka allah ne wannan waje bainal bahrai ne hajiza kuma allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wani shamaki hajis tsakanin koguna guda biyu ɗaya al'azbu ɗaya almalih ruwa ne duk sunansa ruwa a cikin wuri guda kogi guda amma kala biyu ne ruwa ɗaya haza azbun furatun sa'igun sharabuhu wa hada minhul ujaj ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها kogi ne gashi iya ganinka amma ruwan kala biyu ne wannan ka ɗiba na dama da kai ruwan daɗi wannan kuma in ka ɗiba ba ka isa ka sa a bakinka ba gishiri yayyawa amma ba duk akan ƙasa ɗaya suke a fili ɗaya amma kowa yana sha'aninsa kuma tun da Allah ya duniya haka yi wannan ruwa ka taba gani? to ni kan na taba gani ƙwarai da gaske na taba gani ba ɗaya ba ba biyu ba inda ka je ruwan teku za ka gan shi shi ruwa ne na gishiri mai tsanani in ya haɗu da ruwan ce kogunan mu na nan duniya nan ko da ke shi ma tekun a duniya yake a ba na na cikin ƙasashenmu ba sa iya haɗuwa ɗaya baya shiga cikin ɗaya ko a ƙarƙashin gada ne wannan duk inda yake akwai ruwaye na teku akwai wannan wurin a nan ƙasar togo lome akwai in ka je za ka a ƙarƙashin gada akwai inda za ka tsaya a mota a ƙarƙashin gada za ka ruwan wancan yana yin can wancan yana kuma inda za ka ɗebi wannan a kofi ka zuba a nan sai ya dawo tekun za ta koro ta koro ta koro da ƙarfi shi ma wannan kogin zai taho da ƙarfi in ya shiga tekun sai tekun sai ta daje shi sai kaga ya dawo da ciyawa da ganyen da duk yake cikinsa sai ta dawo da shi kuma fa kalansu ba ɗaya ba ne ɗanɗanansu ba ɗaya ba kalansu ma ba ɗaya ba akwai wurare da yawa da Allah yake yin wani yanzu wannan a ce ruwa da sunan ruwa a haɗa su wuri guda saki haɗuwa kowa sai dai hanyarsa daban wance yana yin gabar ko a nan kogin numan din nan ana samu wannan kogin benue kogin ina za ga a ƙarƙashin gada za ga ruwan kala biyu ne wanda ya taɓa zuwa zai gani zai ga wannan baƙiƙirin wannan kuma ruwan ƙasa-ƙasa amma an ka zo akan kwale-kwale duk za ka bi ka wuce ta kansu ka tsaga su amma fa tafiya fa kowa sha'anin sai yake kuma ba gini a tsakani ba mamaki kaga wancan yana tafiya can wannan yana dawowa ne ko kuma duk suna tafiya wuri guda amma ba sa yadda sa ne la ilaha illallah la ilaha illallah Allah mun yi imani mun yadda to shine waje ala bainal bahraini hajiza mani'an li alla yahtalita ahaduhuma bil akhar ɗaya ba zai taɓa haɗuwa da ɗan uwanshi ba a ilahun ma Allah akwai wani abun bautan tare da Allah kuma akwai wani wanda ya cancanta a masa bauta irin ta Allah bal aksaruhum la ya'lamun bari da yawa daga cikin su ba sani ba ba san tauhid rabbihim wa sultanihi ba ba san kadaita Allah ubangijinsu ba ba san mulkin Allah da ainihin wato isarsa da buwayarsa ba bayan nan harama mai Allah ce.
Amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun.
Allah ya ce amman yujibul mutarra wai allolinku da kuke bauta ba Allah ba su suka fi alkhairi ko ko wannan ubangijin da shine yake amsa wa almuttar wanda yake cikin tsananin bukata shine almuttar yana cikin matsi yana neman taimako almakrub almajhud idan da'ahu in ya kiraye shi wa yakshibu su'a me yayi cuta shine aso abdur duk abin da zai cutar da kai wa yaj'alukum khulafa al-ard kuma ya sanya ku halifofi na ƙasa abin da ake nufi sukanul arzi masu zama a bayan ƙasa duk Allah ne ya zaunar da mu inda ya ga dama da sai mai da kai ɗan kogi ɗan ruwa da ya ga dama da kwaɗo ne kai ba mutum ne kai ba ta tsalle tsallen ka duka duka baka buka wuce wata biyu wata uku ba an gama da zancen ka ƙwarai inda Allah ya ga dama da sai mai da kai dole na ruwa kai din nan da muke gani ka ta rayuwa a ruwa da kai da yan uwanka da Allah ya ga dama da sai mai da kai balbela ka ta firawa Allah ne ya sanya ku khulafa al-ard masu maiwa masu zama a bayan kasa su kana al-ard wannan ubangijin da ya wannan shi ya fi alkhairi gare ku ko ko allolin da kuke bauta a ilahu ma Allah akwai wani abun bautan da ya cancanta kuma a haɗa shi da Allah a'a kalilan ma tazakkaru Allah ce kaɗan ne wato suke yin tintintini babu tunani ba hayyaci ba hankali kafirai haka suke ta yi arama mai Allah ya ce
أمن يهديكم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون
dubbatan baya ake ce tun da har yanzu wai allolin da kuke bautawa su suka fi alkhairi ko kuwa amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahr wanda yake shiryar da ku wanda yake nuna muku hanya a cikin duhun ƙasa albar wal bahr da kuma duhun ainihin kogi idan safarta in kun yi tafiya ko haɗawa ba za a yi ba Allah shine ne wa man yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati da wanda kuma shi Allah dai shine mai turo muku wata iska mai sanyi wanda take zuwa kafin ruwan sama ita ce ar-riyaha bushran albishir take yi a nan gaba ga rahamar Allah shine gaba ga ruwan sama amma yursilu riyaha mai aiko da iska mai sanyi bushran a wata kirar nushran bai ne dai rahmace Allah yana kawo ta zama bushara da kun ji wannan iskar mai sanyi sai ga dana kai an yi ruwa a wani wuri mai dan daɗi tana dan wucewa ashe rakiya ta yau jiniya ce ta ruwan sama wannan iskar Allah ke iya turo ta ba wani bature ba a ilahun Allah har yanzu shin akwai wani abun bauta tare da Allah ba shi ta'ala Allahu amma yushriku Allah ya girmama Allah ya ɗaukaka da barin abin da suke yin shirka da shi har yanzu akwai wata tambayar me yace
أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم sadiqin
yanzu Allah ne fi cancanta ku bauta masa ko kuma allolin da kuke kira ba Allah ba ku mushrikai yanzu waɗannan su ne suka fi alkhairi su ne suka fi amfani ko kuwa dai amman yabda'ul khalqa wanda ya fara halitta thumma yu'iduhu kuma ya kammala halittar بعد الموت ya dawo da halittar ya yi halicce ta ya kammala ta kuma ya dawo da ita yu'iduhu ya dawo da ita bayan mutuwa in ba Allah ba waye ya isa ya kashe mutum ya diddige ya zama turbaya kuma bayan wasu shekaru dubu ko dubbai kuma ya zo ya tashe shi kuma har ya yi magana da shi kuma ya tambaye shi in ban da sarautar Allah ba da isansa da mulkinsa yanzu ko mutanen unguwan nan ta sabuwar gandu aka ce za a tsayar maka kowa sai ka yi magana da shi ai ta game da aiki amma yanzu fa duk wata halitta da ka sani dan adam wallahi sai Allah ya magana da shi ran tashin kiyama manzo Allah ya ce ma minkum min ahadin ba wani daya a cikin ku illa sayukallimuhu rabbuhu ubangijinsa sai yayi magana da shi laisa bainahu wa bainahu turjuman babu tafinta ba mai fassara Allah zai yi magana za ka yi magana don ka shirya ai wannan kaɗai ya nuna Allah ya isa cikakken sarki ne mai mulki kammalalle babu tawaya a tattare da shi ya Allah Allah ka ba mu tafiya sa'a ya Allah amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu mai farar halitta ya kammala halittar nan thumma yu'idu ya kashe ta kuma sannan ya dawo da ita yu'idu ya dawo da ita bayan mutuwa kenan wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard kuma shine ne mai azurta ku daga sama yace wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun sama arzikin ku tana nan Allah yana saukar muku daga sama ruwan da ake zubawa amfanin da kuke yi abincin da kuke ci sama take zubo da ruwan ƙasa ta shaye ku girbe ku kai kasuwa ku sayar da ƙasa min sama'i al-matar wa min al-ardi an-nabat ya ba ku ruwa a sama arziki ya ba ku arziki a ƙasa tsiro wa yake muku wannan ba Allah ba a ilahun Allah yanzu akwai wani ubangiji abin bauta tare da Allah kuma ulhatu burhanakum in kuntum sadiqin ya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ku zo da hujjojinku da dalilanku hujjatukum ala qaulikum ma anna Allah ilahan akhar cewa wai akwai wani Allah tare da shi bayan Allah mai wannan aikin akwai wani ubangijin abin bauta tare da shi ku kawo shi babu to wannan shine zance na kure da Allah tabaraka ta'ala ya waɗannan kafirai kuma har yau ba amsa ku lura da ayoyin da aran ya karanta mana bayan ya gama mana kisar annabi lutu a ƙarshe ce qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina safa Allahu khairun amma yushrikun Allah ne fa alheri ko koyi abinda kuke yin shirka da shi tun daga nan aka fara tambayar tambaya ta biyu amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi hada'iqa zata bahjatin ma kana lakum an tunbitu shajaraha sai ce a ilahun ma Allah to ku ji abin da ya faɗa bal hum qaumun ya'dilun karshen ayar ya dada tambaya amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya na gaya muku rawa sai tafka tafkan duwatsu manya-manya waje alabai na albaharai ne hajizan sai ce a ilahun Allah mai rufe da shi bal aksaruhum la ya'lamu can balhum qaumun ya'dilun anan karshe bal aksaruhum la ya'lamu yadda da wata tambayar ta uku amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a ويجعلكم خلفاء الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله سيتم قليلا ما تذكرون سيتم بها تقرأ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سيتي أإله مع الله duk aya in ya kawo sai ce a ilahun ma Allah Allah tambaya yake yanzu yanzu mutane kun imani dama akwai wani Allah da za ku bauta masa tare da shi a ilahun ma Allah sai ce ne ta'ala Allahu amma yushriku ya da tambaya amma yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi sai ce ne a ilahun ma'allah ya rufe ayar ulhatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da hujjojinku da bayanai akan duk tambayoyin nan da aka yi in akwai wani Allah da zai cancanta a bauta masa bayan ubangiji wannan karewar tauhidi kenan malam musulmi wajibi ne ka yadda cewa ba wani abun bauta da cancanta da dacewa in ba Allah ba shi shi kadai yake tilo wahdahu la sharika lahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba wani wanda ya cancanta ayi ban sallah in ba Allah ba ba wanda zai wa ruku'i in ba Allah ba ba wanda zai wa sujada in ba Allah ba ba wanda zai wa kaza in ba Allah ba shi kadai ake yi wa tabaraka wa ta'ala sai mai malam قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله haka وما يشعرون أيان يبعثون kai arama yau muna shan tauhidi ba Allah ya ce gaya musu ya Muhammad قل لا يعلم صلى الله عليه وسلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله duk man min alfazil umum duk wani abin da ke cikin samawat wal ard da cikin kasai ba wanda ya san al-ghaib ba wanda ya san gaibu illa Allah sai Allah shi shi kare wanda jama'a akwai wani wanda za a cire shi a cikin nan kowa annabawa manzanni sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'ina malamai shehunnai waliyai akramakallah hoci walon gaibu duka ba wani wanda ya san gaibun ma'ana wannan ita ce aƙida ka yadda haka ka fahimta ko
Kuno tun kuno, kuno cewa wani kuno Rasulullah wai bai san gaibuwa mutanen nan ba su tsoron Allah ba san Allah ba.
kai baka san ƙur'ani ba ai shi annabi ana yabansa ne da abin da Allah ya faɗa a kan shi kuma ba wani ɗan adam da yake son annabi sama da Allah yau inda ya san gaibu shi manzo Allah da ya san gaibu da Allah ya fitar da shi a cikin aya nan sai ce illa Allah wa Muhammad amma sai ce kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah Allah yace kuma abun mamaki a wata ayar Allah ya sa annabi ya dada faɗa yace wannan maza Allah yake bayani a cikin hadisi Allah ya sa ya mutane bayani لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء da na san gaibu in ji annabi da na san gaibu ai da na ƙara yawaita aikin alheri ya rasulullah ai baka sanin ba ma kuma kana yi ya ce wa ma masani su ba wani abu mummuna to da zai same ni abin da yake nufi inda ya san abu mara kyau zai same shi da ya san abin da zai same shi gobe ko jibi gaibu da ya ba zai bari abin ya same shi wata ranar tunda bai san gaibu zai je hau jaki da ya san jakin nan zai tutu da shi ya ji mai ciwo da ba zai hau ba amma annabi ya hau jaki jakin ya yi tutsu da shi ya faɗi da shi har ya ji rauni har sai da aka je gida ana gaida annabi yaya jikinka aka zo aka yi wa matarsa sharri na na aisha a garin madina aka yi mata ƙagen zina munafukai suka yi ta toyawa suna kwashewa a garin madina yayi yayi yayi bai gane waye ba ya hau mun bari ya ce waye zai mun hanzari akan wane wane wane wane da aka faɗa ni na san su kafin lokaci kaza na san amincin su na san kaza wallahi sai da Allah ya saukar da aya ya wanke na na Aisha tukuna ta samu sauki ta ce wata guda ne ina zubar da hawaye ina kuka annabi in ya zo kawai kofar ɗaki na sai daga labule haka ya yaye labule ya ce kai fatikum kuna lafiya sai ya tafi ya daina shiga ɗakin ƙwarai kuwa da kanta ta sha zama ta gaji ta ce zan tafi gida ya ce Allah kiyaye cikin nan ko ya ce a karki je ki zauna a ta tafi gida tana kuka wanda yake kaunar na Aisha kuma Allah ya rike wahayi da haka annabi bai san gaibo ba ƙwar'ani ne ya faɗa shi ma kuma ya faɗa sai dai gaiban da Allah ya sanar da shi tabbas Allah ya ware masa wasu abubuwa ya sanar da shi shi to kaga tunda ya sanar da shi ai bai zama gaibu ba da abin da ya sanar da wani shikenan amma mu yanzu muna magana akan wani ilimi da Allah kaɗai yake banta da shi sai shi wannan shi ne tauhidi haka ƙura'ani ya faɗa haka suna tabbatar daɗin wato da'awa ta ahlus sunna su kullum ahlus sunna suna ɗora mutane ne akan abin da ya zo a cikin ƙura'ani ya zo a hadisi Allah ya faɗa a faɗa bai faɗa ba wallahi ko nutsewa za ka yi ba za mu faɗa ba shi kenan kuma wani zai ji daɗi kai ta matsewa za ka ji bacin rai kai ta shawa abinda yake cin ƙur'ani shi za a gaya maka abinda annabi ya bayani a hadisi shi za a maka shirin ayyukan ƙarya don a ƙara annabi daraja a'a annabi ya fi ƙarfin a yi ƙarya don a ƙara mai daraja ai wanda bai da kamala wanda bai isa ba ai shi ne ake cuwa-cuwa a haɗo can a haɗo can a haɗo can don a ƙara mai matsaya wajen mutane mutumin da yana da matsayinsa a wajen Allah to akwai wani ɗan adam da zai zo ya masa wani abu ya ƙara mai matsayi babu ka fahimci wannan ka zama ɗan bid'a mai taurin sha'ani kawai kuma yanzu ɗan bid'a ma Allah na tuba da yake wa annabi kishi amma har shi zai ce wa yana son annabi ahli sunna da kullum hadisai suke karkarantar a bi sunnar annabi abu sunna wani an kore shi a gidan iyayensa saboda ya ce zai ba annabi wani ya tsaye da gemun nan an ce wallahi tallahi ba kai su gidan nan gemu dai za a yi ba za a yi gemu biyu ba yaro fa ya tsaye da gemu ba ubansa ya zo ya dauko baskare ya ce to ga zamu daya a gidan nan gemu ɗaya ne nawa ne ba gemu ka share shi ko in share ka wani yaro fa karatu ne yake zuwa darasi yake zuwa masallaci alu suna ana karatu idan mahaifinsa ya dawo sai ce ina yaron nan yake wancan matsayin ya tafi kwallo dan ya tafi yawon iskancinsa dan ya tafi kaza ya tafi kaza amma idan ya zo wannan yaron da ya fahimci sunna ya gane saboda an san yana bin majalisai yana zuwa darasin malam wani darasin malam wani ka san ita ita aqida abu ne a zuciya in Allah ya sanya ma son karatu da son darasin wani malami duk nisan inda yake karatu inda ya garin ne wallahi sai kaga sai kaji wallahi malam ko ka je da keke ko ka je da kaba to yaron sai yake dan makara haka baya dawowa da wuri sai an yi isha'i a unguwa duk kowa koma ina yake sai yan ziga so ce ya tafi wurin yan izala a can suna ta Allahu akbar inda nasu a musallaci kira shi idan kake zuwa ce baba ba ba wannan kibiri nake zuwa ba wallahi na taso da kasuwa akwai darasin malam wani a masallaci kaza rana ka malam wani yana darasi a masallaci kaza rana ka na wala ba zan koyi maka ba can nake zuwa ana tafsiri a can sacin ana hadisi can ana fiqh can ana mu babuwa yini nake a kasuwa ina ta nema wannan lokacin magariba da shayi kuma shi nake zuwa dan nema abin da zan nema layi ku ku daina zuwa ko ne muka albarka
wai ko ya daina zuwa ko uba ya tsine mai albarka yanzu wannan uban wannan abun uban bai shiga gonar Allah ba alhaji ai harkar zuwa masallaci da jin wa'azi da karatu ai ba naka bane ai wannan ya wuce ya wuce karfin ka ai wannan na Allah ne da ka sallah azumi zakka waɗannan abubuwa da karatu da neman ilimi bawa yanayi ne dan Allah da haka wani ɗan adam ba shi da yanci ya ce ya hana wani kamar yadda baka isa ka hana ɗanka sallah ba baka isa ka hana shi azumi ba to ko baka isa ka hana shi neman ilimin addini ba kuma kar ka manta fa tsinuwar taka za ta yi aiki ne in akan gaskiya ne in za ka tsine sau dubu asarar yawun bakin ka kai baba wallahi Allah bai zai karba ba dan shi Allah ai yana son bayansa da suke mai biyayya da da'a me yasa wancan da yake zuwa gidan karta baka hana shi ba me yasa wancan da yake zuwa FC bakin dandali bakin titi suna hira suna tafa da abokanai baka hana ba me yasa wannan yaron kawai shi ba daga kasuwa fa kawai babur din su yake burgawa kawai sai zai tafi masallaci ya zauna ita karanta Qur'ani ya saurari wa'azi ya ko wannan shine wahalar da wasu yara suke fama da shi a hannun iyayensu da basu gane suna ba kuma galiban iyayensu ake ziga su aiki zuwa na ji kana nan kana gani yaran nan za ka bari ya zo ya kaurin rai ya zo ya zo ya zo kaurin ra'ayi ya zo ya fi karfin ka a gidan su suka fi kowa tsoron Allah shi shi ne kawai mai tsoron Allah gidan to alhaji tun da shi ya zaɓa zai je masallaci ya je wa'azi ya karatu ka kyale shi mana ka samu zakka a cikin 'ya'yanka akwai mai zuwa masallaci da ka haifi ɗan tasha fa da ka haifi ɗan zama a majalisa fa ba ɗan majalisa ba fana ce ɗan zama a majalisa yawwa don haka ya ya kamata ka nace ka ci gaba da zuwa karatun ka ka ci gaba da ba shakuri in ya yi fada ya yi fada ya fada ka ci alaji alama ka za a kokata alaji gobe kuma ka tafi ƙwarai kuwa to ka zo gidan ka zauna ka yi mai ai la ta ata li makhluqin fi ma'asi fi khaliq ai ba a da'a ga wani abun halitta jin saba wa Allah kawai mutum ya ce kar kai sallah sai ka zauna kai sallah kana jiran sa ka yi haƙuri Allah ƙara maka lafiya bala'i bala'i addu'a ba ai haƙuri ƙara haƙuri dai ka kokarta insha Allah za ka yi ko ba za ka zan yi wana zan yi ai ba zan saba abin da ka ce ba zan yi gobe kuma kai tafiyar ka Allah ya sa da wata rana sai ya zo ya gane ya maka addu'a Allah maka Allah sahabbai sun sha wahala wasu wani musulunta ya mahaifiyarsa ta ce ka daina zuwa gurin manzan Allah Muhammadu kai ta ce Musab ibn Umair wasu akwai kuɗi da dukiya ita suke ɗaukar nauyinsa ta ce ka rabu da Muhammadun nan yanzu sai ba ta haƙuri ba ta haƙuri gobe kuma sai dai ta gan shi a majalisun annabi ta ce na daina maka duk hidimar da nake ma na kashe kuɗi da ɗinki da wayewa da nake maka a maka ya ce ki haƙuri ba komai wallahi ta dauke masa wuta malam duk abin da take masa na taimako ta daina duk da ya dawo sai ta ce ba na ce ka daina zuwa gurin Muhammadu ba bai faɗa da ita ba bai zage ta ba amma ya ci gaba da zuwa daga ƙarshe da ta ƙure masa maleji ya ce wallahi ya umma wallahi ya mama laukanar laki mi'atu nafsin da kina da rai ɗari ce masa ce in baka daina ba zan mutu in baka rabu da muhammadu ba zan mutu ai kaga ta ce ya rabu da addini kenan ya ce wallahi laukanar laki mi'atu nafsin inda a ce kina da rai ɗari a gabana wannan ya fita wannan ya fita wannan ya fita wannan ya fita wannan ya fita har a kai 99 a ce saura guda ɗaya in ba ka rabu da muhammadu ba zan tafi ya ce wallahi sai dai ɗaya ne ya ƙarasa ya tafi wallahi ba zan rabu da annan muhammadu ba shi yasa na ce maka ka ci gaba da ruwa ai tun da ba hana ɗan ƙwaya shan ƙwaya ba ɗan karta shan karta ya ce malam wallahi akwai yaran da a gidan kai shi da uba ma ba sai sai ya sati ma bai gansu ba amma ni aka sa kafan doka kawai saboda ni ahlus sunna ne kuma dan wani ya ce ko mahaifinka ko wani ya ce zai tsine maka in dai akan gaskiya kake ba ba abin da zai same ka kuma in ci wannan karatun da kyau ko mahaifinka ko mahaifiyarka in dai kana bin Allah kana bin annabi ne in dai akan aqida ne in dai akan ka bi qur'ani da hadisi ne in dai akan ka bi gaskiya ne suka ce ko ka daina bin gaskiyar nan ko su ne maka wallahi ba abin da zai same ka ai musu addu'a Allah shiryar da su Allah ganar da su amma lafiya nan kada wannan abin ya dame ka ko bi suka zarrata ko a rufe mutum kofa a hana shi fita sallah asuba saboda masallacin da yake zuwa na ahlus sunna bara a fita sallar kai ai ana yin wasu azaba mana sai hakuri Allah ya kubutar da mu Allah ya kubutar da mu da haka ba mu da wani abun bauta in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala arama mai Allah ya ce بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين
Allah tabaraka wata'ala bayan ya gama waɗannan tambayoyi yace qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun bal iddaraka ilmuhum fil akhirah kalmar iddaraka akwai kirawoyi kamar haka Abu Ja'far da Ibn Kasir da Abu Amr sun karanta shida bal adraka yakon iddaraka adraka ala wazni af'ala kenan ay balaga alhaqu kama yuqalu adrakahu ilmi idha lahiqahu wa balaghahu abinda yake nufi waɗannan mutane ma jahilu duniya ba su jahilci duniya ba وسقط علمه عنهم علموه في الآخرة كما يدى إمام مجاهد يفدى أي سنسا لاهرا ويعلمونها إذا عاينوها suna ganewa ranar da suka ga lahirar kiru da muzu ganin annabar tsohuwa hina la yanfa'uhum ilmuhum ranar da iliminsu da zai musu amfani ba imam muqatil yace bal daraka ilmun fil akhirah ay bal alimu fil akhirati hina ayanuha ma shakku wa amu anhu fid dunya ai sun sani a lahira za su gani a lahira lokacin da suka ga abin da suke shakka a kan shi suka kaman suka makance a kan shi a duniya shine yace balhum balhum fi shakkin minna amun bari dai suna cikin shakka al-yawma hum fi shakkin min as-sa'ati suna shakka akan tashi al-qiyama suka ce balid daraka ai wannan wasu malaman suka ce balid daraka wannan mausulan ne mushaddadan ma al-alifi ba da dal al-mushaddada ai tadaraka wa tataba ilmu fil akhirah wa talahaqa iliminsu a lahira saninsu a lahira abinda za su gani a lahira yana bibiyar juna shine ta taba'a wata la'aka ma'anar aya balid daraka ilmuhum fil akhir ijtama ilmuhum fil hakaina lalle iliminsu a lahira ya gama haduwa cewa za ta tabbata amma wahum fi shakkin fi waqtihi suna shakka a cikin lokacinsu a duniya amma yau in mutum ya mutu ya buɗe ido ya gan shi a lahira aizance ya ƙare wasu suka ce ayar alaƙa rike lissifam ne tambaya duniya ma adraku fil akhirat lam yashku da sun gani sun riska a duniya irin abin da suka riska a lahira da ba su shakka ba ma'ana shakkar da suka yi a duniya ta ƙin yadda da kiyama da yau yadda suka ganta da Allah ya tashi kiyama da sun gani a duniya to da ba su shakka ba to dama ai mai imani bambancin sa da kafiri shi mai imani bai ga kiyamar ba amma ya yarda da ita dukkan mu nan mun ganta ne ai ba mu ganta ba ai annabi ne ba mu labarin kiyama amma mun yi imani Musa annabi zai mana ƙarya ba kuma wani ya mutu bai dawo ba wani ya mutu bai dawo ba mu mun san akwai kiyama amma kafiri a a bal daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi shakkin minha suna shakka akan ta bal hum minha amun sai Allah ya ce wa qala alladhina kafaru
وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون musu suke kenan muje لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ai sun yi asara kuwa قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين
na'am ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون me suke cewa ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ba su yadda ba kenan قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون
na'am وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون
na'am وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين wannan qur'anin إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون me sifarsa وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين me Allah zai yi a kiyama إن ربك يقضي بينهم بحكمه Mm.
وهو العزيز to العليم me ya kamata na yi فتوكل على الله Aha.
إنك على الحق المبين sako ga manzo Allah me yace إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين har yanzu Allah ya ce me وما أنت عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh